muna tafiya a masallacin juma'a na kofar fari mai mataba sarkin zazzau da ta aminu mawali a inda shek malam sani halima ke gabatar da karatun tafsirinsa tare da matabakin da allah ramu malam kabiru jiya muna nan a cikin suratul ali imran mun kwana aya na hamsin za mu tashi aya na hamsin da daya akaramka allah bismillah salati goma goma ga annabi
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ياسر الحكم الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب سلام العالمين.
محمد يا ربنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحب إليهم الكفر قال ومن شاء إلينا قال الحواري لنا أمر لنا ولا تدري وشك أنا مسلم ربنا آمنا وأنزلنا واتبعنا رسولنا وإنا مع الشاهدين وقالوا ركعنا ولا غير الواجبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن فلما أهى السيد منهم الكبر قال من أنصاري إلى الله أنا مغنم النبي عيسى عليه السلام yana gaya ma bani Isra'ila shi manzon Allah ne zuwa gare ku ya kuma gaskata littafan da suka wuce gabansa yana daga cikin ayoyi da zai nuna shi manzon Allah ne mu'jizar da Allah ya bata ya yi addu'a matattu su rayu ya baka labarin abin da ka ci da abin da ka ajiye a ɗaki duk waɗannan ne bai sa sun ba da gaskiya da shi ba shi ne Allah ya tafi lamma a hansa mai isa mai hamar yayin da annabi Musa ya san mutunci ba doka ce masa da suka yi warado suka yi nufin qatlahu kisansa qala yace manan sari ila Allah waye za su taimake ni yi tafiya zuwa ga ubangiji liyan sura dinahu don taimaki addinin Allah قالوا حواريون نحن أنصار الله حوارياوا suka ce mu ne mataimakan Allah a awan dinihi wahum asfiya'u isa sune fararen masoya na isa wa awwalu man amana bi sune farko wanda suka ba da gaskiya da shi wa kanu isna ashara rajulan mutum goma sha biyu ne min al-hur da aka ce hawariyun daga hur ne al-bayal fari khalis an ce su waɗannan mutane a wani kawai masu barautan kifi ne a wani ruwayan marina ne ya zo cewa annai Musa ya shuɗe wajensu suna farautar gibi sai ce mu je mu yi farautar tare suka ce ya haka ya ce a mu je dai yana nufin shirye da su zuwa ga ibadan Allah sai ce suka ce da shi waye kai sai ce ni ne ruhun lahi isa ce me ya ayi da zai nuna kai haka ne ya ce to mu je wajen kifin suka je wajen farautar su yi da basu kasa koyi ba yana shiga ranar duk abin da suka zo su ya cika suka tabbatar da cewa aya ne daga ayon Allah suka je da shi wajen shugaban su ana ce mashi sham'auru da ya ga mu'amojin da Allah ya ba annabi Musa annabi Isa ya sauka daga mulkin sai bi annabi Isa alaihi salam to su hawariya wannan su suka ce mu ne za mu bi ka amanna billahi mun gaskata da Allah washar ya isa ka shaida ka isa bi anna muslimun mu daga yau mun zama musulmi suka ci gaba da cewa rabbana ya ubangijin mu amanna bima anzalta min al-injil mun ba da gaskiya da abin da ka saukarwa annabi isa na injila واتبعنا الرسول من بمزه عيسى ألا فاكتبنا كرمتام مع الشاهدين cikin masu shaida daga gare ka bil wahdaniyati da kadaituwanka kuma ka shaida mun shaida da manzonka bi sirri da gaskiya qala ta'ala Allah ta'ala ce wa makaru ay kufar bani isra'ila kafiran bani isra'ila zai mugun makirci da isa idza wakalu bihi man yaqtuluhu gilatan don sun wakilta wani wanda zai kashe shi kisan gila wato kisan gila kisan da mutum yayi aka kashe mutum ba laifi wa makar Allah Allah kuma yi musu makirci bim da su bi an alqa shabaha Isa ala man qasala qatlahu Allah ya dauki sifan Isa ya sa a fuskan wanda ya zo kashe shi wa qataluhu suka kashe shi aka ɗaukaka isa zuwa sama to an ce sun taru ne za su kashe annabi isa alayhi salam sai jibril ya same shi ya same shi a zaune a cikin wani ɗaki na wani kaba sai shigo cikin kaban ya hore su kuma da suka so kashe shin sun hori wani mutum wai shi ɗaɗa yano ya shiga wajen isa ya kashe shi don shi ne kusan suna tare da isan kullum don yi munafince shi da ya shiga bai ga isan ba Allah ya dauke abin shi kamin ya fito sai Allah ya dauki fuskar annabi isa ya dora a fuskarsa yana fitowa suna cewa yana so ya gaya musu mai ga annabi isa muka ce ga ka yana cewa ba ni bane ba su tsaya bincike ba su kashe shi da so kashe suka ca to ina ce abokinmu nan wanda muka tura ya ji zama mu ganshi ba suka ce alwaji hojo isa wajen sassa ce sassa zahiri nan fuska dai fuskar annabi isa ne amma dai jikin jikin mutumin mu ne to ina isa na haka to shi ne suna cikin haka sai Allah ya dawo da isa alaihi salam ya ce to ni bawan Allah ne ni manzon Allah ne mahaifiyarsa ka rike shi isa za ka tafi kamar da ya ce kiyama za ta tara mu suna gani suka ɗauke shi Allah ya tafi jin sama ya za ke cewa kowane ɗa ya kan yi kama da ubansa alwala da sarar abin da ke shi annabi isa alayhi salam ba an samu cikin sa na ɗan adam ba ne ɗan adam min ha alaka na kun wafi ya da idukun wa min hannu wani jikun ta da umura shi ne yake daga jibrilu ne sai karshensa ya halin jibrilu sai aka ɗauke musa sai ya koma suma sauran annabawa ko duk suna ƙasa kaga shi ya bi uban nan ba uba ne kalmar kun fa yakunu aka dace shi jibril ne ya hura wayar rigar isa ko mai da maryam aka samu ciki to tun da ko zai mutu ai ba irin namu zai ba sai Allah ya dauke shi kawai na'am Allah ya ce sai mugun makirci kuma Allah ya ce na fi su iya makirci
وقد من الذين كفروا وجاهد الذين تبعوها وقع الذين كفروا الى يوم القيامه ثم اليه مرجعكم فربكم ظاهركم فيما كنتم به تختلفون واما الذين كفروا وعدوهم على بشر نفسه في الملائكه ما لهم من ناشئين
إذ قال الله يا إذا الله يا عيسى karka damu sun so su kashe ka in ni mutawaffika ni mai karban ka ne wa rafi'uka ilayya mai ɗaukaka ka zuwa gare ni ne min duniya daga duniya min gaida mutum ba tare da mutuwa ba wa mutahhiruka kuma zan tsarkake ka mu'iduka mai nisan ta ka min alladhina kafaru daga waɗannan da suka kafirce shi wa ja'ilul ladina tabauka za mu sanya waɗanda suka mika صدقوا منه قوتك سوى قدك عن نفسك من المسلمين لك مسلمين والنصارى فوق الذين كفروا سما وند سكا أو كاكا سكا كافر يجيبك لكي وهم اليهود شون يهودا يعدونه سنا هوا كم ستقجة والسيف تتقوم إلى يوم القيامة zuwa tashin kiyama wannan manzala Allah ya gaya musu cewa wanda suka soka suka gaggata ka to dukkan su gaba daya zan ɗaukaka darajarsu su nasara da suka ji labarin abin da yahudu suka yi sun kewaye za su kashe isa sun ɗauki mutumin su sun kashe suna ɗaukar isa ne suka yi irin crossing nan da kuke gani aka gicciye shi za ka ga kan mutum an ɗaura hannunsa an ɗaura kamarsa sai suka je suka ɗauko wannan kurotin wai su girmama suna zagin yan su yahuda to garin girmamawa kuma sai aka kashe garin zuba zaki aka kashe shuka maimakon su ce ba wa Allah sai suka ce ai ya wuce a ce ba wa Allah dan Allah ne dan Allah ne shi ne Allah ya ce ba zan ba su ne matattu to anan dai ala kulli halin duk inda nasara yake ko a duniya ne ya fi karfin ba yahudi saboda yahudawa kisan annabawa suka yi sun taru ma su kashe annabi isa Allah ya tsirar da shi to amma su nasara suna da muwaya a duniya suna da hannu akan yahudawa yahudawa sun fi kowa ilimi sun fi kowa kuɗi amma sun fi kowa ƙasƙanci saboda irin sun kafarce ma Musa sun kafarce ma Isa suka kafarce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa kuma alaihi wa zillatu wal maskanatu ba hu bika rabbi min Allah nam ila yasum ma ilayya marjuukum sannan makoman ku zuwa gare ni ne fa an kuma zai hukunci bainakum tsakanin ku bi ma kuntum bihi tamtalibun cikin abin da kuka kasance kuna sabani a cikin sa min amri dinina na amri addini فأما الذين كفروا أما ولن لسك كافر شيء فأعذبهم سم عذاب تدسوا عذابا شديدا عذابا بيتنني في الدنيا الدنيا من قتل الكسا والسبي لكامي والجزية الزام تكون الجزية ولا كنشي وانا ندونيا كينا كسكن الدنيا أكشي سوء كاما سوء أكشي فيها كل مراجع ولا كنشي كسكن لا سامو على هرا بالنار سكوما إلى مشاهد وما لهم من ناصرين باس لمتى مكاما لعين ما صانا صملوا لك شقاوتهم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم فيهم أجورهم وأولئك الظالمين ذلك نتلو علينا من الآيات الذكر الحكيم إن مثل عند الله كمثل آدم على قوم فرعون فقال لهم فيكون
to amma allazina amanu amma waɗanda suka ma da gaskiya daga cikin su amilu salihati suka aikata aiki na ƙwarai fa yuwaffihim ko man yuwaffihim muna cika musu ujurahum ladan su wallahu la yuhibbu zalimin Allah bai son azzalimai ay yu'aqibuhum zai musu hukuma ruya ayyawaya أن الله أرسل إليه سامة ألا يا أيقو جرجي لوكة زراء كان النبي إيسا فرفعته كوي جرجي تدوكي شي فتعلق به أمه ما في أتكريكي شكرون بمشي وبكتنا فوكا فقال لها يتمة إن القيامة تجمعنا أمامي يا قولي قيامة لتارا وكان ذلك ليلة القدر وأن يا أوقني أجل ليلة القدر أتين رمضان عبيد المقدس وله ثلاث وثلاثون سنة النبي إذا أن توكي شيئنا لشكرة ثلاثين نعوم وآشت أمه ما يفي أفتارا يبعده باينسا ست سنين شكرة شلا وروى الشيخان حديث شيخان موالد مسلمين سنتي إنه ينزل قرب الساعة zai sake dawowa ya sauka yana waliyi domin a lokacin manzon Allah kafin annabi ya zo ya zo annabi amma yanzu in yi zai dawo daga annabi an ƙara annabta zai dawo a matsayin wali zai hukunci da shari'ar annabi Muhammad sannan yaqtulu dajjal zai kashe dujjal da al-hazir wa yaqtulu saliba duk waɗannan furotin sai ya karkarya su wa law al-jizyata kuna da maraji shiri hadisin muslim innahu yamsuku sab'a sinina to in ya zo tunda ya halin babansa na mala'iku to zai koma kuma halin mahaifiyarsa sai ya zauna shekara bakwai a duniya wa fi hadisin inda abi dawuda a wasu yasi arba'in na sanatan a wani ƙaunin zai shekara arba'in wai tafuwa sannan a karkara wai sallah alai a yi mai sallah a kan to can ya ce an ɗauke shi yana shekara talatin da uku kuma zai dawo wani kaule ya ce zai dawo shekara bakwai wani ya ce shekara arba'in ce to yana yiwa talatin da uku ne zai cika bakwai ya zama arba'in kuma yana yiwa a arba'in din ne zai yi amma dai ala kulli halin an dauke shi yana ɗan shekara talatin da uku zai kuma dawo tabbas in ya dawo alamar tashin kiyama ya zo kenan da isa ya tafi to amma ya gurɓace kenan نعم لبس وزمن فبالعلم قبل رفعه ذلك المذكور وانشأنك أبن أنبتو لقلم رئيسا نتلوه عليك يا محمد لسند الله يكاو عن النبي محمد kissa wanda yake tabbatacce ake sabani akan kasa Allah ce to wannan bani nake kawo maka waye ga maka kana wurin ne aka yi natluhu alayka ya muhammad min al-ayati hal min al-hayatin natluhu amilu ma fi dhalika min ma'an al-ishara wa dhikri al-qur'ani al-hakim min kyautatawa inna masal isa inda Allah ay kwatancin isa a wajen Allah kama sali adama kaman adamu ne ka sha'anihi fi halkihi min gairi adam su abinda nasara suke cewa tun da dai an halicce shi ba uba mala'ika jibril da ya hura rigansa rigan mahaifiyarsa aka samu cikin to ai ba abin da ya kamata ce da shi dan Allah ne to sai lalace ah to in dai wannan zai sa ya zama dan Allah shi adamu ba shi adamu idan aka ce annabi isa ya rasa uba don haka ya zama dan Allah to isa ba adam waye babansa waye mahaifiyarsa to ashe in wannan ya zama garibu bakon abu wancan ya zama a garabu ya zama wa mafi bakonci shi wannan ga mahaifiyarsa ne wancan ko ba mahaifin ba mahaifa in wannan garibu ne wancan a garabu ne to kuma a cikin ikon Allah yana so ya nuna maka kowane hali yana iya yin halitta an halici alam ba uwa ba uba to ita hawa waye wata ita kuma hawa waye haife ta ba haife ta ba ita ma haƙarƙarin adamu ne aka cire na ƙarshe in ka duba haƙarƙarin namiji na hannun hagu za ka samu guda goma sha bakwai na dama za ka samu sha takwas to da aka tashi rakka ba ita hawa sai aka ɗauki ƙashin ƙarshe wanda ya fi kowanne ban ƙarewa sai aka halitta hawa da shi ya tashi bacci zai taba ta aka ce adamu me wannan ya ce imra'atu wa ga maka sunan ne ce wani karmin almari an halitta daga mutum mai kasa mata suna ya ce hawa'u wa ga maka ne ce da an na wani karmin alhayi kana son ta ya ce eh kawon sadaki ya ce ba mu ce salli ala habibi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shi zama zana ke ja ku kiyaye mata a karkatacce aka hayyace su a karkace za a tafi da su kashi in ya karye ko ice ya ban kare gaba daya kuma ya mushe kace za ka daidaita shi da zai faru kar ya ji za ka yi to ku ba su haka a karkataccen wuri aka halice su a karkacen za a tafi in ka ce za ka daidaita su ka karya su yanzu nan mace ta ce in ka isa ka sake ni in ka isa kai waye tana cewa na taje da cewa yo Allah na Nam, to shi ne Allah ke cewa idan ne a wannan an kamanta akrabu bil garib ka tare biya mai nan liya kuna alal hasmi to wai Allah yana so ya cika an yi halitta ba uwa ba uwa an yi kuma na uba ba uwa to sai a kawo kuma da uwa ba uba sai aka kawo maryam an gama ke na wala halakahu Allah ya halice shi adama ay qalabahu min turabin daga turbaya sun qala lahu yace masa kun basharan ka zamo mutum fa yakunu zai kasance ai bakana wa kazalika aka nan isa ma qala lahu kun min ghairi abin Allah ce da shi kun ba tare da uba ba ba ka ne ya kasance. Alhaƙun na Afirka.
Alhaƙun na Afirka bala da kuma na rukari, wani hajji da ke bin ba da wata kafin na yi. Babu tarar da zuwa wani ana kuwa wani akun wanda ana wanda akun kuwa mutura wani akun. Suma da gare, fara da Allah da Allah ya alaƙa
Allah subhanahu wataala ce wannan labari da muka baka na lamarin Isa gaskiya ke da daga ubangijin ka khabarin ne mawdu'in ma'zubin ai amru Isa to ya rasulullahi duk wani wanda zai baka labari bai kai na ubangijin sa Allah da ya halice ka ya halice Isa ba don haka bala ta kun kar ka kasance min da mutune daga masu shakka fi a cikin kamar hajjaka duk wanda ya zo ya ce zai husuma da kai yin jayayya da kai daga nasara min ba'di ma aka bayan abin da ya zo maka na ilimi na sani daga Allah bi amrihi da al'amarin Isa wa kullahu kace masa to a yanke hukunci ai ba wani magana ai inda ba fili na ake ake gaddaman kokowa ko ba sai ba sarari ake gaddaman kokowa ba to abinda za a yi da ni da ku magana ko ja ko aiki ka gaya musu ta'alau dukulu nadu abuna ana mu kira ƴaƴanmu wa abuna akun da ƴaƴanku wa nisa'ana da matanmu wa nisa'akun da matanku wa anfusana mu zo da kanmu wa anfusakum da ku gaba daya wa najma'ukum mu tara su a wuri daya idan mun tara su sun marabta hilu mu shiga addu'a mai kankan da kai na tabarra a du'a fa naj'al muti la'anar Allah ya tabbata akan makarita in ni ne makareci Allah ya la'ance ni in ku ne makareta Allah ya la'ance mu bi an naqula fa ce Allahumma la'anil kadhiba Allah ka la'anci makareci a cikin shanin Isa wanda Allah Allah na ga mu haka yace an gama wa qad da sallallahu alaihi wasallam annabi shi a kira mashi wafdu da jarana suna sara dama garin su na jarana ne ayatin da jirana da zalika lamma haju da suka yi hukuma da shi bakalin suka ce in to abin da kace kenan a tsarin zuwa bi amri da za mu je mu nazari sun mana jo ka mu maka an ce ana fadin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Fatima ta ce na'am ina Hassan ina Husaini to ka zo ina Aliyu ku zo sune nawa yasa Hassan a cikin sa Aliyu yace zauna a baya ba da mai zauna to ku zo da naku ƴaƴan duk ku fito gudi ne mai gari a ciki to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake iya mali haka shi annabi ya fito yana kiran su su su kawo nasu ma da ce mm to bari dai mu je mu duba da suka duba malamai a cikin su zaura ayyukan kenan suka ce laqad aramtu zuwa ba su koma gida wallahi mun san annabi ne wa annahum ma ba ala qawmin nabiyyin ba waɗansu mutane da za su yi irin wannan tare da wani annabi illa halaku sai su halaka duka inji malaman suka ce mu dai ba mu gaskiya mun yi nan in za ku kira na ku yayan da matan to ku je idan kun je kwa ga abin da zai faru shi kan yana ga ya fito hawa da umar gida suka ce mun barka lafiya wa sarafu suka jura fa tawo suka zo manzon Allah annabi har ya fito وقد خرج ومعه الحسن والحسين تارد حسن وحسين لفاطمة علي وقال لهم يجب حسن وحسين لفاطمة علي إذا دعوت فأبدوا إنا يأتاك شيء آمين duk abin da nake ku ta amin yahudu ana nasan ana jiran ku ba ba an yi lahi mun ku ce ka wannan dai a bashi wata manzo Allah ce to ku musulunta suka ce nan fada annabi ya ce to ku koma karkashin musulunci dole ku biya kudin haraji suka ce ya fi son suka yi sanarsu da annabi alal jizyati za su ba su kudin jizya kama rawa wa mun ayi abdullahi abbas yana cewa law kharaja alladhina yubakhiluna da waɗannan nasara sun fito da yahudu sun zo sun yi wannan rantsuwa da annabi sun yi addu'a la raja wala yajiduna malan wallahi in sun koma gida komai nasu da ya lalace kudin su zai halaka komai nasu da ya halaka wara ayruwa law kharaju da sun fito ma la ta rabu da sun kore gaba daya ina alal mazkur hakika cikin wannan ka abin an bato lahu wal qasasul haq wallahi shine kissa na gaskiya alhaqu alladhi la shakka wanda ba ko gando a cikin وما من إله إلا الله باونا أبن موتا ونادي سي الله وإن الله الله له العزيز والله شين بوائي أتكم ملك إنسان الحكيم بني في سنه أتكم أي إنسان
فإن عذاب فإننا عليم بالمفسدين ويا أهل الكتاب تعالى لكن الحق بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك منه شيئا ولا يحتجم القبر وما نظر من دون الله عند الله كل شهر بأن مسلم
نعم فإن تولوا يا رسول الله إن سلكوا كي قبل إيماني فإن الله عليم ألا مسلين بالمفسدين لما تبلى ma'ana maimakon ya ce Allah ya san su ya ce su ne mabannaka Allah ya san su bai jazihi zai saka musu wa fihi wal zahiri mawdi al mari maimakon Allah ya ce wallahu ya alamuhum zai fito da su ya ce mabannata ne qul kaga ya ya ahlal yahud ya ahlal kitab ya ma abota littafi yahudu da nasara ta'alau qudu ila kalimatin zuwa kalma sawa'in mazdarun bi ma'ana musawin amruha wanda al'amalin kalmar nan daidai ne bainana wa bainakum tsakanin mu da ku hiya ita ce Allah na abuda illa Allah kar mu bauta ma kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'an kar mu tara wani da Allah wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba kar sashin mu ya riki sashi ce alloli min dunillahi kama Allah ba kamar ta hansurun na akhbar kamar yadda kuka rige na habar da ruhbanawa fa in tawallau a'radu in sun kauda kai game da tauhidi wa qulu antum lahum ku musulmai ku ce masu ishhadu bi anna muslimun ku shaida mu dai musulmai ne muwahhiduna masu kadai ta Allah wa nazala aya ta sauka lamma qala al-yahudu yahudawa suna jayayya da annabi suna cewa wai Ibrahimu Yahudiyun Ibrahim ba Yahudi ne don haka wa nanu ala dinihi mu muna kan addininsa wa qalat nasara nasara suka ce a a ai Ibrahim ba nasare ne muna kan addininsa Allah ya ce ya ahlal kitab
وعند الجرس ولم إلا نبعني أفلا يعجبون عن هؤلاء عليهم بما لكم بما لكم به علم فيدركون بما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين يا أهل الكتاب لم تهاجون ذم يخجي خصومة إبراهيم bisa nufin dariyanku an riyawanku annahu ala dinikum bisa addinin ku yake wa ma unzilat at-taurat wal injil illa min ba'dihi ba saukar da taura da injila ba sai bayan annabi ibrahim bi zamanin dawin zamanin ne tsawo wa ba da nuzuriha hadathat al-yahudiyya maganar yahudiyya bai faru ba sai da aka saukar da at-taura tsakanin al-taura da annabi Ibrahim da nisa. To Ibrahim bai san ma akwai Yahudiya ba, ya za ku ce yana kan addinin Yahudanci. Haka nan tsakanin annabi Ibrahim da Nasaranci ba a saukar da Linjila ba sai zamanin annabi Isa. Sannan aka samu Nasaranci, to don me za ku ce annabi Ibrahim ba Yahudi ne ko Yahudawa? Ta ina bai ya zama ba Nasare ko Nasara. lokacin da yahudanci ya faru ba annabi ibrahim lokacin da musulunci ya faru ba annabi ibrahim abala ta ki nuna ba kwa da hankali ne ku gane ku gane kaulikun bashin maganar ku ha antum ya ma'ulai Allah ya ce ga kuna ya ku wadannan hajjin kuna jayayya fi ma laysa fi ma lakum bihi ilmu abinda kuke da sani akai ai kuna da sanin al'amarin Musa kun san al'amarin Isa wa za'alakum kuriya annakum cewa ku ala dinihi ma bisa addininku to kun jayayya a can ma kun yi kuskure to bali ma tuhadu da bi ma laysa lakum bi ilmu me yasa kuke jayayya a kan abin da ba ku sani min sha'ani ibrahim na sha'anin annabi ibrahim wallahu ya'lamu sha'anahu allah ya san sha'ani ibrahim wa antum la ta'lamunahu kuma ku san shi ba qala ta'ala tabri'atan li ibrahim sai Allah ya faɗa musu ƙarara ya kubutar da Ibrahim ya ce ma kana Ibrahim yahudiyan annabi Ibrahim ba ba yahudi ba ne bai taɓa yin yahudanci ba wala nasraniyan ba ba nasare ba ne walakin kana haliban shi addinin sa ne addini ba hallafe ne ma ilan anil adiyani kulliha wanda ya karkace ma kowane addini ila addini al-qayyim zuwa addini da daddai shine Allah مسلما موحدا بكده الله وما كان من المشركين من زمو cikin mushrikai ma kaga dan wadanda annabi ya tagubar maya da su a duniya Allah ya ce Ibrahim ba yahude bane ya samu yahudawa a Madina suna cewa su ne ma annabi Ibrahim ya samu nasara da jarana suna cewa jama'a bani isa ne ya samu mashirin makka suna cewa ai sun yi kokin isma'il Allah ya ce to duk waɗannan addinan da nasaranci da yahudanci da shirka annabi ibrahim ba dai bane annabi ibrahim kan addinin annabi muhammad musliman halifa inna awlan nas إن أولى الناس بإبراهيم الذين كفروا كفارا والذين آمنوا ولا ولي المؤمنين والطوائف من أهل الكتاب يظلونكم ويعبدون إلا أنفسهم وما يشكرون يا أهل الكتاب لما تكتمون آيات الله وأنتم تلعبون inna awlan nas hakika mafi cancantan mutane da ibrahim lallazina tabu waɗanda suka bi shi bi zamanihi a cikin zamaninsa wa hadha annabi da wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam limuwafaqatihi lahu saboda ya dace da annabi ibrahim fi aksar shari'i a cikin mafi yawan shari'an annabi ya yi daidai da na ibrahim والذين آمنوا لولا زكبا دغسيا من امتي daga ummansa wa humul ladina yanbaghi an yaqulu nahnu ala dinihi la antum sune ya kamata su ce muna kan addini Ibrahim ba mu yahudu ko nasara ba wallahu waliyul mu'minin Allah shine mataimakin mu'minai nasiruhum mai taimakon su wa hadu wannan kenan ayin da za a karanta gaba wannan zara lamma da al-yahudu mu'azan wa huzaifata wa ammara ila dinihim suka lallabo suna kiran waɗansu manya-manyan sahabban manzon Allah da mu'azu da huzaifa da ammar ya kamata ku bar wannan addini ku zo ku shiga addinin suna kiran su suna jaba musu wai a baki Allah ya ce ma annabi kaji su wa zafaifatu min ahlil kitab kaga wasu yanki daga ahlil kitab sun yi gori lau yi zunnunakum da sun samu dama da sun fashi da ku wa ma yin nuna illa anfusuhum ba za su banda kowa ba sai kanunsu li'anna isma izmalihim domin zunubin fatar wan fi hata bata alaihim akan su wal mu'minuna mu'minai la yudhi'unahum ba sa bin su fi a cikin sa wa ma yash'uruna ba sani ba min zalika da wajanan
يا أهل الكتاب إذا تكتمون آيات الله وأنتم تشهدون يا الذين تدرسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون وقد قال من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه الهدي واذكروا اكرموا كانهم يعرفون
na'am sannan subhanahu wata'ala yake ya ahlal kitab liman dhamme ne ne takwaru da kuke gushi laucewa da ayoyin Allah alqur'ani المشتمل على نعت محمد wanda ya tarar da sifan annabi Muhammad wa antum tashaduna hakika kun san annahu cewa annabi Muhammad haqqun gaskiya ne ko wanda yace bai san annabi Muhammad ba a ya taura Allah ya ce ƙarya ne falan ma ja'ahum ma arabu kafaru bi ko wani wuri Allah ya ce ya arifuna hu kama ya arifuna abna'ahu sun san annabi kamar yadda suka san ƴaƴansu da sifansa da garinsa da tauraron da za a haife shi da kawai sun sani haɓar halar kitabi ya halar kitabi lima talbi sunan haɓarin balin don mai kuke gauraye ƙarya da gaskiya bitta harifi da juyewa wata zuwiri da ƙarya a kai wa kaktumuna alhaqa kuna boye gaskiya aina ajin da bi sima annabi sallallahu alaihi wasallam wa antum ku ta'lamuna kun san annahu cewa shi annabi muhammadu haƙon gaskiya ne wa ƙalan ma'aikatun wancan sun ba su samu sa'a ba waɗannan zaɓen sun ƙi zuwa su ba da gaskiya Allah ya ce ai ba ku sani ba ai shi musulunci sun ga tabbahi ne rinin Allah ne in Allah ya gina mutum da imani ba wanda ya samsar da shi to sun so koma kun wani ce to abin da za mu yi mu tafi wasu su je wajen manzon Allah da safe su ce mun gane gaskiya mun gane gaskiya idan sun kare musuluncin in sun zauna can da yamma su ci ai mun gano ƙarya ne sai mu fita wai don su sa shakka shi nan ya ce kaji su wa qala sa'ifu wasu yanki min ahli kitabi daga ahli kitabi hudu suka ce ba alihim ga sashi su aminu ku ba da gaskiya billazi unzila ala allazina min qablahu da abin da aka saukar da wanda ya ala allazina ta wannan amanu ga ba da gaskiya shine alqur'ani ku je ku ba da gaskiya wata hannahari a farkon rana kamar kun shiga addini da gaske waqfu bi akhirahu can karshe kuma da yamma ku zo ku ce kun bari la'allahum qusu mu'minai tun da ba su da littafi so aliki mutanen makka da waɗanda suka yi manzon Allah ba ahlul kitabi ba ne ba su da littafi ba taura wajen su ba dina kuma su suke gaya wa waɗannan mutanen Madina cewa in annabin ƙarshe ya bayyana akwai kiwon jallita yanzu za mu karkashe su. To wai yanzu sai su ce ai mun ba da gaskiya ne don mu gane yanzu kuma mun gano a littafin ba shi bane. La'allan ko mu'minai yarjibu da su a dawo addinihu gabanin addinin su iz yaqulu da za su koma su ce ma raja'a ulai anhum ai waɗannan ba su koma ba ba da duhulin ba shi nan bi a cikinsa وهم قولوا علم سوسنا da ilmi illa li ilmihi musulmin islami sai don sun gane matansa to wannan zai sa sai su yi kokanto su bar annabi qalu aina suka ce la tu'min ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم وجد الهدى الله يهدي بها رسول ربكم فلا تؤمنوا إلا لكم وجد الحب لا تجد من يشاء وله وجه عبيد
Suka ce wala tuminu wala tusaddiqu kar ku gangata illa liman ittaba adinakum sai wanda ya bi addinin in dai addinin da Annabi Muhammad ya zo da shi bai daidai da naku ba to kar ku bi shi kuma za Allah abin da yake cewa an ce in faɗi la ilaha illallah kuma babu wani addini ko ba wani annabi wanda ya zo da wata kalma ba la ilaha illallah abdullu ma qultu ana wannan biyu na min qabli la ilaha illallah sai an samu foundation ba a gini ba foundation illa ilaha illallah ya samu sai a daura sauran aiki a kai to dukkan annabawa da tauhidi sun zo sai dai shari'a ya saba wannan a cikin kaza wannan ya ce kaza to anan sai su yahudun sun koma suka ce wato in ma an ce mu bi addinin annabi sai mun duba mun gani yayi daidai da namu ko bai daidai ba kar ku ba da gaskiya sai wanda ya daidai da addinin qala ta'ala qul lahum ya muhammadu ka gaya musu innal huda hudallah shiriya ne shiriyan Allah shine shiriya alladhi huwa al-islam wanda shine musulunci wa ma adawa wanda duk ba musulunci ba kuwa zalalun batali wa jumlatul jumla min itlali da an yi wuta a hannun musulma wuce duk haka za ku ce don an ba wani mutum ɗaya irin abin da aka ba su milar kitabi na littafi wani hikimati da hikima wani falaili da fifikai da yawa wa an din nan da ya ce an yi wuta mafi'ulin tuminu ne wato ba za ku ba da gaskiya ba sai in ya zama irin naku wal mustasna min wa ahadu qaddima alayhi al mustasna wal ma'ana la tuqiru kar ku ikrari bi anna ahalan cewa wani mutum yi wuta za a lin zalika za a bashi irin abin da aka baku illa liman ittaba adina ko sai wanda bai adina aw bi an yuhajukum domin kada mu'minin su ne jaye ku ayil mu'minu ne yagal boko inna rabbikum la ubangiji ku yawmal qiyamah ranar qiyama la'annakum domin ku ne asahu dinin mabi ingantaccen addini wa bi qira'atin aw qira'a a an yi wuta bi hamzatu tawbi a ita a hadin ba mutum ɗaya misalahu misalin al-taura tukiru da kuke kirari biyu da shi qala ta'ala Allah ta'ala ya ce to a gaya musu innal falla bi yadillah fallalan Allah yana hannun da falla yana hannun Allah ne yushin yana ba da shi man yasha wa wanda ya so don an ba ku al-taura an ba ku na sai ku ce Allah ba zai iya ba wani ba ai Allah inda ya gana ma yake ajiye abinsa fa min aina lakum ta ina kuka samu annahu la yuta ahadun ba za a ba wani mutum musulma ko ce tun irin abin da aka ba mu ba wallahu wasi'un Allah falalan sai yana da yawa kathirul balli alimun masani biman huwa ahlu da wanda yake ahlin abashi ne yahtassu bi rahmatihi man yasha' Allah na tebance da rahamarsa wanda ya so, wallahu zun falle Allah ma abin falala ne al'adun mai girma.
ومن هذا الكتاب قال تعالى في كتابه وبه إليه ومن هو من دعوة الدين لدعوته إلى إلا من عليه قائما ذلك لهم قبلنا بها بالمؤمنين السبيل وقلنا لا يتبعهم عنهم فلم نرد عنه ونكر أن الله برد المتقين
Allah yana faɗin halaye mummuna irin na Yahudu akwai daga cikin ahalar kita man in zaman wanda in ka ba shi amana daga tsarin dukiya mai yawa yi wanda yi ne kamana ka ba shi amana a jiya to in ka zo karba zai mai da maka zai amana ta yi saboda amanansa kamar Abdullahi bin Salam Abdullahi bin Salam bai hude ne ya zo ya musulunta ya zama musulmi wajen annabi ya zama yana da amana duk sanda ka ba shi ajiya ka zo karban kayan ka zai miƙa maka abinka ya bi annabi ya zama mai hali kirki na auda ahu rajulun wani mutum ya ba shi ajiyan alfan wa mai atai hoke ta zahama dinari ukiya dubu ɗaya da ɗari biyu da ya zo karba ba addaha ya ɗauko shi ga ajiyansa dama haka aka san musulmi da amana wa min akwai cikin yahudu man in ta manhu wanda in ka bashi amana dinari daya la yuwallihi ilayka ba zai mayar maka ba da khiyanati saboda hajincin sa illa ma dum da zai in ka tsaya a kansa qa'iman alai la tufariqu hum karamu da shi ba fa mata faraka tahu an karahu ko ne yayi karamu da shi sai ce yaushe ka bani wannan kuma wani babban malami ne a cikin su ana ce ba shi ka abul ashara babba ne a cikin suna ganin girman sa wani ba shi ajiyar dinari guda shi kenan ya sauna a hukurar shi yin dina wani hukurar shi ya ba shi ajiyar dinari guda ya zo ce ba da kuɗi na ba ji hada wai ce yaushe ka ba ni ta ji irin halayen banzan su wasu suna cewa ai su ajiyar kitabi duk abin da suka ce na wani ba wanda zai tambaye su na zalika ya tarkun ala barin bayar wannan bi annahu qalu sun ce laysa alaina fil ummiyina sabilun ai ba zunubi a kan muhimmanci dukiyar ummiye ai al'arabi larabawa listi halihim zulmuhum man qala balina don sun halatta zalintan wanda ya saba addinin su wa nasabu suka dangana ga zuwa ga Allah ta'ala qala ta'ala Allah ya ce wa ja'i zalinci ba wa yaquluna ala Allah kadhib suna faɗin ƙarya ga Allah fi nisbati zalika cikin dangana wancan ka ilayhi zuwa gare shi وهم يعلمون خصوصا انهم كاذبون ثم قد يجاني بل الله
إن الذين يشترون بعهد الله وعوانهم وعن سبيلات ذلك لا قوات لهم في ذلك ولا يكلمهم الموت ولا يأتوا إليهم يوم القيامة ولا تأتيهم ولهم عذاب النبي وإن منهم كفريقين يرون أهل الكتاب من الكتاب بشرعه من الكتاب وهو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون أنا لا يكذب وهم يعلمون bale alaihi musliminu Allah ce haka ne lallai suna da dama a kansu za su karbi haƙƙinsu man awfa bi ahdihi duk wanda ya cika alƙawari allazi ahada Allahu alaihi wanda ya alƙa Allah ya alƙawari da shi a wani ahadin lahi ko da alƙawarin Allah ne zuwa gare shi min adayil amanati na ba da amana wa gairi da wani yansa wattaqa Allah ya ji tsoron Allah bi tarkil ma'asi da barin sabo wa amilin da'ati da aiki na kwarai fa inna Allah Allah yuhibbul muttaqin yana son masu tsoron Allah fihi wal uzzairi maula al manali ay ma'ana yuhibbuhum yana son su don ina soyayya zama ga Allah zai buhu zai saka masa wani zala ayin da za a karanta ya soka ne a yahudawa lamma baddalu na atan nabi sallallahu alaihi wasallam suka canza siban annabi da alkawarin da Allah ya masa a cikin attaura aw ko zai min man galaba wanda ya rantsuwa yana mai karya a cikin da'awa aw fi bai islatin ko sai da sila Allah ce innal ladzina yastaruna bi ahli llahi thamanan qalila kaga wadanda suke musu musayawa da alƙawarin Allah da imani da annabi da bada amana wa aymani da ranzanar san su bihi da Allah ta'ala kazibi suna ma ƙarya suna masu ƙarya suna karban kuɗi samanan ƙalilan kuɗi kaɗan a duniya in an ba su kuɗi su canza sifan manzon Allah su ce ba haka yake a taura ba in an zo ciniki su yi ƙarya su rantsi a kan ƙarya in an ba su amana su ci amana kuma duk su ce daga Allah Allah ya ce kula ya kala kana da lahum fil akhirati ma sun yin haka ma sun da rabu a lahira wala yukallimuhum Allah Allah ba zai magana da su ba galaban don fushi alaihim akan su wala yanzuru ilayhim ba zai kalle su ba kallon Allah a lahira shine rahamansa ba zai masu rama ranar kiyama ba wala yi zaki yin ba zai tsarkake su bai ɗan shirahun wala hun azabun azaba ya tabbata gare su halimun mai radadi wa inna minhum abai daga cikin ahalin kita la fariqan na'ifatun wasu yanki kaman ka abubul ashra yanuna alsinatun suna karkatar da halsinan su bil kitabi lil littafi ay ya'rifuna bi qira'atihi sukan canza karatun alil munzali ga malin an aka saukar ila ma haramu zuwa abin da suka canza na siman annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu da makamancin sa li tasimu don ku zaci wanda aka jura nan min alkitabi daga littafi alqur'ani ne kadai Allah ya kiyaye shi yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ba yadda za a yi wani canza alqur'ani amma taura da injila sai su canza su cire wani abu sa wani abu Allah ya ce masu yin haka suna yi don ku zata daga littafin Allah ne وما هو من الكتاب بايا daga cikin littafin Allah za su dinga ce muku huwa min indillah daga Allah ne Allah ya ce ma huwa min indillah baya daga Allah wa yaquluna Allah ya kaza suna bidin ƙarya ne ga Allah wa hum ya'lamuna sun san annahum kadhibuna su mutaryata ne wannan ما كان لرجل أن يؤمن بالكتاب والأول وأنا أقول كل الناس كل واحد منهم الله ولا تقولوا ربانيين بما كنتم تعلمون إذا تقولوا ربكم تدعوكم فلا يمركم أن تدعوكم وأن تدعوا الملائكة والنبيين أربابا يأمركم بالكفر قد أنتم مسلمون
Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma kana na wannan zana aya ta sauka nan ma ƙala nasara na jiran nasaran na jiran suka ce inna isa ai annabi isa amarahum an yattakhidhu rabban shi ya kore su su rike su ubangiji aw lamma dalaba ba'al muslimin sujud lahu ko ko waɗansu sashi daga musulmai ne suka nemi annabi ya ba su dama su dinga mai sujada don girmama manzon Allah Allah ya ce a amma kana li bashar bai dace ga wani mutum an yi wuce ya kullahu kitaba Allah ya bashi littafi wa hukuma da fahimtar shari'a wannan buwata da annamci sun mai kulu lillahi sannan ya ce wa mutane kuno ibadan li ku zaman bayina ai ƙarya ne isa bawan Allah ne ba zai taba cewa ku rike shi ubangiji ba don kuma akan maganar annabin ne masu cewa annabi ya ba su dama su mai sujira da in ai ma annabi sujira ya dan Allah kenan ya kamata wanda Allah ya bashi annabi ya ce mana kunu ibadan ne min dunillah walakin ya kore na ce kunu rabbanina ku zamo malamai masu aiki da ilimin mansubina ila rabbi wanda aka dangana su zuwa ubangiji bi ziyarati alikan wa nurin taqiman بما كنتم تعملون وكذلك تعلمون وكذلك بالتعبيد والتشديد تعلمون وتعلمون الكتاب وبما كنتم تعملون وكذلك تدرسون كجي كان داوا أي بسبب ذلك فإن فائدته فائدة أن تعاملوا بالعلم ولا يأمركم ألا به رب لباب إسلام الله والنفس علما هو لا يأمركم ألا يقول an tattakhidul malaikata kulli malaiku wanda bi'i na annabawa arbaban alloli kamar ta hadatul sa'ibatul malaikata kamar da akwai su jama'a sa'ibawa suka ce malaiku ne abin bautar su yahudu suka riki uzairu nasara suka riki isa Allah ya ce ai amurukum bil kufri ya bore ku da kafirci ba da antum bayan kun zama muslimuna muslimin la yambayi lahu qala haka din bai dace da shi ba alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin haka baka la wanda yana tambaya ne waya hukuncin mutumin da zai ce ya jinki da matarka ya hukuncin wannan aure a to jingina dai kalmar hamsa ne ba jingina a cikin a musulunci sai dai hausa ne yanayin yara an sake ta ne ta tsofa aka ɗan mata wani wuri da zauna na ci arziki saboda ‘ya'yan nan amma jingina da aure ba za ka yi wani aure ba in dai da aure amma abinda mutanen da suke yi in ta tsofa ta zama gida ya zama nata kuma ana son sha'awar muna auren sai ake to shi ke don mulkin da ni ke ne auren nan a haƙura sai ya ba da takarda ya sake ta sai a gina mata ɗan ɗaki ko ta zauna a ɗakin ta ji da ‘ya'yanta. To Bahaushe sai ɗan sagaya ya ce wai an jingine da an ko sake ne.
Akar makallawa, wannan yana yana tambaya ne, wai ya zo ya bai sallar magarba ba, sai ya shigo masallaci ana sallar isha'i. Wai sai ya ce sai ya bi sallar isha'i nan, wai da aka yi raka a uku sai dai ya yi sallama ya kuma sake bin wannan sallar isha'i matsayin wannan sallar na shi.
Ba ko ɗaya jahili ba ko ɗaya ba a ba magarin ban ba isha saboda dole ne liman da ma mu sallar su ya zama gari ɗaya in a dayi a dayi in kalayi kalayi in magariba a magariba shi wato ya fi sauki ko an yi raka uku da shi to ai kana bin liman yana tafiya ka sauka ko mota ne kana tafiya ka yi tsallaka ai ciwo za ka yi inda ka zauna na uku na ai shi liman bai zauna ba ya wuce kai kuma ka sauka saboda haka jahilci ne ina ganin ana haka yanzu da yawa sai a ce wai in mutum zai azahar zai fi mai la'asar ko in mai la'asar zai magariba haka nan mai tafiya da yawa in ka ce azahar kake sai a ce ya halatta ba mu ne a cikin dole ne sallan da kake yi ya zama daidai da na nema idan nemanin ka na azahar kai ma ya zama azahar kake yi idan nemanin ka na adahi shi kai ma ka zama adahi kake yi kamar yadda muke samu yanzu za ga mutum in ka ce za ka yi la'asar ne sai ce za zai yi ai sai yi to ba haka ba ne dan littafan fikin fuka hawa na imam malik dole ne sallan ka ya zama daidai da na liman idan liman ya yi azahar ɗin yau ɗin da kai ma azahar ɗin sannan sallah ya inganta to balle kuma wannan wannan faraka a hudu ne wannan raka a uku ne wai ya yi uku ya sallan ne ya ce to ba magariban ba ishan
agar wakan lagu wanda yana tambaya ne wai yana ana cikin sallar tarawihi sai ya magana wai ya wannan sallar tarawihi na sai
ah ya ma ta sallar zaman ba da gangan yayi ba sai ba kuskure bane ba a magana a cikin sallah wanda ya magana a cikin sallah da gangan sallar ta bashi inda da kuskure ne sai a duba wani irin magana yayi saboda haka wannan tarawihin da nafila ne ta bashi sai canza wata
aka yau kallawa wanda wani na tambaya ne wai yana da wajen wani yana aure da mata sai ce ya ci mata sai mata ta ce ita ba za ta fita ba wai za ta yi zaman yayanta daga nan kuma har ya ci gaba da ba ta abinci kuma yana zuwa sa sa ta inda take ai to ai irin jinginan kenan ai ba ya ce ya saka ba ya ce ya tsaya rashin za ta yi zaman yayanta yana zuwa ai ya gaisa ai zumunci mana ya je ya gaishe ta amma abin da yake gudana tsakanin aure da mata da miji wannan haramun amma saboda albarkacin ya aya dan mata abinci da dan kayan kwalama zai ya zuwa mutum saboda ƴaƴanta wannan ya yi shi ne ma'anar jingina ya rabu da ita amma tana jingina sai halatta ya zauna da ita
alhamdulillah ya bi lalin masu babura su kawo da baburan sa inda aka ce ba a so fatiha wa salatul fatiha Allah ya barka mu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم الخاتم العظيم والسيرات العالي الى الصلاه والسلام على سبحان ربك وسلام على الحمد لله